إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kadarta mana haɗuwa a wannan yammaci na asabar a yau muna sha hudu ga wata na rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam da izinin Allah za mu dasa daga inda muka tsaya cikin karatun littafin nabiyyun rahmati sallallahu alaihi wa sallama siratun wa durusun wa ibar yau za mu tashi daidai inda malam yake mana bayani akan abin da ya shahi bayani akan abrahata lokacin da ya kawo hari garin makka sannan kuma da yanda ubangiji subhanahu wata'ala ya mayar da martani game da abrahata martani wanda yake na kai tsaye bayan tattaunawa da aka samu tsakanin abu talib da shi da abin da ya shahi shi abrahata abdulmutallib da abrahata lokacin da aka ɗauki wani kaso daga cikin raƙumai wanda sun kai kusan raƙumi 200 ya zo yake tambayan abrahata akan cewa waɗannan raƙumma ina so a maida mini abuna shi ne abrahata yake cewa wallahi lokacin da ka shigo kamun kwarjini amma da ka zo ana maganar ɗakin ka'aba za a rushe shi ka zo kana maganar raƙumi 200 ya ce ka faɗi a huskata shi ne shi abdulmutsalli yake ce mishi a ai shi bai wannan ɗakin da mai shi ni kuma raƙuma 200 na wani ni ba ni nawa in yi gaba an yi so kuma ɗaki ka tunkare shi za ka ga kuma abin da zai faru to shi ne anan za mu tashi daidai inda mala yake cewa wa fi hadhihi alhadisa nazalat suratul fili wa hiya bismillahir rahmanir rahim ya ce a cikin wannan hadisa idan ka ce hadisa shine wannan abin da ya afku ko wannan abin da ya faru nazalat suratul fil a lokacin ne suratul fil ta sabka wanda dama alkur'ani mai girma akwai asbabun nuzul wanda suke zamantowa sababi na sabkar wani kaso daga cikin ayoyi ko kuma wani kaso daga cikin surori wani abu zai faru sai Allah subhanahu wata'ala ya biyo bayan wannan abin game da abin da ya shahi jawabin ga yanda za a yi to wannan sura sababin nuzul ɗinta shine wannan bayanin da aka bada a karatun da ya gabata na cewa abrahata ya tinkaro garin makka da niyyar cewa zai rushe ka'aba mali ce wahiya bismillahir rahmanir rahim wannan sura ita ce da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah ke ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam tara ai alam ta'lam shin baka sani ba ya ma'aikin Allah kaifa fa'ala rabbuka yanda ubangijinka ya aikata bi ashabil fil da ma'abuta giwa kenan anan Allah labari zai ba su cewa ga yanda aka yi wanda kuma wannan iya daga cikin tabbatar da annabtar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kaga shekarar da aka aihe shi ne amma kuma ya zo ya ba da bayanin abin yadda aka yi shi tak sama ma Allah wani lokacin da wani yake raye wanda yana raye abin ya faru bai gama samun wasu labarai kin ba mazala yanzu zai ba da labarin ta gashi gashi gashi gashi wani iya daga cikin dala'ilun nubuwa yana nuni akan cewa lalle annabi ne Allah ya aiko shi saboda labarin da ya bada in ba allamul ghuyub ba babu wanda zai iya bashi wannan labarin a yanda yake shine Allah ce ce mashi alamtara ai alamtara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil Allah ce alam yaj'al shin Allah bai sanya ba kaidahum kaidun su waɗannan abrahata yani kaidahum ai tadbirahum wa sa'yahum wannan kaika wanda suka yi fi hadmil ka'aba akan cewa so suke sai sun rushe ka'aba shin baka ga ba yanda Allah ya sanya su fi tadlil a cikin abin da yake bata idan ka ce tadlili shine tadyi' wa ibtal wa ikhsar Allah ya asarantar da su ya lalata su kuma ya imotar da su yace wa arsala alaihim Allah ya aiko wa abrahata da waɗanda suke tare da shi tsairan wani jama'a jama'a ta tsuntsaye ababil wannan ababil shine jama'atin jama'at ya'ani tsuntsaye ne garke garke ko kuma kashi daban-daban suka rika zawwa suna da wannan gasassar wuta wannan gasassan duwatsun nan na wutar jahannama suka rika jihon waɗannan mutane malike cewa anan kalma ta ababil ai jama'atin mutafarriqa mutatabi'a sai ce wahiya jam'ul la wahida lahu idan ka ce kalma ta ababil batta da mufradi haka take zawwa yanda aka ambace ta haka ababil haka take ababil kuma ma'ananta jama'atin mutafarriqa yani tsuntsaye kashi daban-daban ga su sun tunkaro abrahata da rundunar shi wannan tsuntsaye da suka zo tarmihim suna jihon abrahata da mutanen shi bi hijaratin da wasu duwatsu min sijil wanda suke gasassun wuta gasassu daga wutar jahannama Allah ce faj'alahum Allah sai sanya waɗannan mutanen ka asfin kai ka ce wani karmami ne ai waraqu zar'i al-yabis yanda ka san karmami kaga karmami ko wani abu ne wanda yake mai saukin gusawa daga iska ta kada kai za ka ga ya watse gaba ki daya Allah ya watsa wannan runduna ta Abrahata da abin da yake takama da shi na abin da ya shahi giwayen da ya doko Allah ya sanya su ka asfin ma'kul kamar wannan wannan takarda ko kuma ka ce ganye na icce wanda ya bushe kuma shi ma ma'kul wanda aka tattaka shi ya nike ya saje da ƙasa ya zama to kaman ba a yi shi ba sai zama to waɗannan mutane su ma kaman ba a yi su ba amma ɗakin Allah yana nan daren daƙam to wannan shine labarin da Allah ya bamu akan abin da ya shahi wannan abin da ya faru na hadisatul fil wanda kuma ita ce shekarar da aka aihi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama mali ci gaba da cewa fi zalika al'am wulida rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yawma lithnaini lithnai ashara layla khalat min rabi'in al-awwal malike cewa a wannan shekara ce ta giwa kenan da wannan abin ya faru a wannan shekara ce aka aihe annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama malice an aihe shi yau malitinin ko ranar litinin wanda mun karanta cikin sahihu sira an aihe shi ranar litinin ko sannan kuma ya kare ranar litinin an ba shi annabta kuma ranar litinin sallallahu alaihi wasallama yake cewa yawmal litinin sai ce lisnatai ashara laila game da dare raki guda goma sha biyu khalat wanda suka gabata min shahri rabi'in al-awwal a cikin wata wanda yake rabi'ul awwal kenan sha biyu ga watan rabi'ul awwal anan shine abin da malam yarin jayas amma malam yayi lamba ɗaya sai kuma ƙasa sai mu bi shi a can yake cewa nassa alaihi muhammad ibn ishaq al-muqallibi ya ce muhammad ibn ishaq al-muttalibi shi ya zo da wannan bayanin cewa an aihi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sha biyu ga watan rabi'un al-awwal amma maganan cewa an aihe shi ran litinin wannan ya zo a cikin hadisi ingantacce to maliki ne na magana cewa sha biyu saboda akwai magana a kai sai yake cewa huwa imamun hujjatun fil maghazi shi muhammad ibnu ishaq al-muttalibi mali yace jagora ne kuma abin kafa hujja ne a bangaren da ya shahi a tarihi na annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama sai yace wa alaihi kuma akan wannan bayanin da jawabin wa alaihi jamhur ahli ahli siyari wal mu'arrikhina mafi yawancin ko jago kuma gaba ɗayan waɗanda suke ma'abuta sira wal mu'arrikhina da malaman tarihi duka sun nassanta akan cewa sha biyu ga wata na na rabi'un al-awwal mali ce kama nassu alaihi al-hafiz ibn kathir kamar da al-hafiz ibn kathir shi ma nassanta haka nan yace wa mala ilaihi ad-doktor akram biya al-amri shi ma doktor akram ya karkata zuwa ga cewa sha biyu ga wata na rabi'un al-awwal me yasa sai ce limakana ibn ishaqa wa thiqatihi saboda shi wannan Muhammad ibn ishaqin saboda matsayar da yake da a bangaren da ya shahi tarihi sannan kuma da abin da ya shahi yarda da aka yi da shi sika ne sai ya ce wa khalafa zalika amma fa ba sallama mushi ba akwai wanda suka saba mushi Muhammad ibn Zubair ibn Mut'im wa huwa tabi'iyyun jalil wa zakara annahu wulida li samanin khalawna min Rabi'in al-awwal shi kuma ya ambaci cewa a an aihi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a shi kwanaki guda takwas wanda suka wuce a cikin Rabi'un al-awwal kaga ta yace 12 shi kuma wannan yace takwas ga watan Rabi'un al-awwal yace wa rajjahu ash-shaykh sannan kuma muhammad nasiruddin al'albani shi ma yarin jayar da wannan magana tawa ta tabi'in nan aiwa ta abinda ta ta ta shi sumulla Jubair ibn Mut'im kenan Albani ma ya mara mishi baya yake cewa litabi'iyyati qa'ilihi saboda wanda ya faɗi wannan maganan tabi'i ne kaga shi ko Muhammad ibn ibn Ishaq ya zo daga bayan su ne kenan wanda yake tabi'i la'allahu adra zai zaman towa abin riƙewa sama da mutumin da ya zo bayan shi shine ce litabi'iyyati qa'ilihi yace kama khalafa fi zalika Muhammad ibn Umar al-Waqidi fa nassa ala ashr layal min Rabi'in al-awwal shi kuma wani ana kira shi da suna Muhammad ibn Umar al-Waqidi shi kuma ya nassanta cewa a ba sha biyu bane ba ba takwas bane ba cayi goma ne ga watan rabi'un al'awwal ya ce mukhalifan bidhalika shaikhihi ibn ishaq yana mai sabawa malamin shi muhammad ibn ishaq akan cewa sha biyu ai malamin shi ya ta akan sha biyu ne shi kuma sai ya ce a kwanaki guda goma ne malai ce wal waqidiyu ma'a si'ati ilmihi shi imamul waqidi duk da yalwa da yake da na ilimi bil maghazi akan abin da ya shayi tarihi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama illa annahu matrukun sai dai shi ko matruku ne kenan in yi magana magana shi ba abin ruko bace ba yace wa qad kazzabahu jama'atun minan nuqad shi wannan wanda yace goma ga wata na rabi'un al-awwal yace akwai dandazon malumai da yawa waɗanda suka karyata shi akan haka nan mal yace kai banda wannan ma wa hunaka aqwalun ukhar zahaba ilaihi afradun yace kai akwai ma wasu maganganu banda banda waɗannan maganganun da aka ambata wanda wasu malaman suka tafi akan su akan cewa yaushe a wace rana a barana ba nawa ga watan rabi'un al-awwal aka yi annabi Muhammad sallallahu sallallahu alaihi wasallama kaga mun ga takwas ko mun ga goma mun ga goma sha takwas sannan kuma ga goma sha biyu shi kuma sha biyu na huwal ashhar shi yahi shahara yake cewa a cikin maganganun da aka ambata amma mala albani ya rinjayar da cewa sha takwas ga wata na rabi'ul al-awwal shine yake ce sha takwas afwan sha takwas ko mu karasa abin da malai wai malai ce unzur asiratan nabawiyya libni kasirin sai ce wa sahihi siratin nabawiyya lil albani to in ka koma cikin sahihu sira 18 ga watan rabiul al-awwal ne ba takwas bane ba idan ka same shi a safaha ta ta goma sha ta goma sha uku wanda mun karanta shi a nan a baya kenan ala ai waɗannan maganganu kaga wani ya ce sha biyu wani ya ce takwas wani ya ce sha takwas wani ya ce goma wani ya ce sha biyu to kaga waɗannan maganganu ga baki ɗaya sai ka ɗauke su babu wani nassi ingantacce da yake nuni a kansu har gwanda gwanda sha takwas ga watan rabi'un al-awwal ya fi kusa kamar da malam ya kashi a cikin sahihu sira to amma babu babu wani abu wanda yake tabbatar da cewa sha biyu ga watan rabi'un al-awwal ne babu balin da ma cewa maganganu ne wanda an yi su kamar yadda aka yi sha biyu kuma an yi maganar da ba ita ba ya kware da gaske kenan wanda ya ce sha biyu na ana ana bin shi bashin dalili dalili sarihi da na ingantacce wanda babu wani kura a kan shi saboda shi maganar da mala albani ya tabbatar sha takwas ne kamar yadda an bata a cikin sahihu sira duk wanda ya koma zai gani sannan manzala sallallahu alaihi wasallam an aihe shi a gidan abu talib baban aliyu eh an aihe shi a wannan waje a wani yake cewa a cikin sha'ab na bani hashim yake cewa wannan inda aka aihe annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ana kiran shi da suna karshe daga baya bayan nan gidan muhammad ibn yusuf muhammad ibn yusuf kuma shine dan uwa ga hajjaj ibn yusuf as-saqafi wanda kuma a yanzu wurin zaka same shi maktaba ce amma kamar wata maktaba ce gidan littafai da aka bibliotek ce katuwa wanda a wannan wurin aka yi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama malam bayan ya kammala wannan sai ya ce durusun wa ibara wasu darussa za mu ɗauka a cikin wannan abin da ya faru na shekarar giwa da irin yadda Allah ya hallaka abrahata da giwayen shi malice abu na harko bayanu sharafil ka'aba za mu ga bayani akan matsayin ka'aba cewa ɗaki ne na ubangiji subhanahu wata'ala kuma Allah ya ɗaukan ma kanshi alƙawalin kare wannan ɗakin shi yasa faman yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziquhu min azabis sa'ir Allah ce duk wanda ya nuhaci wannan wajen da wani banna to ubangiji subhanahu wata'ala ba zai kyale shi ba malice wa kaifa kana al-arabu kuma ka duba ka ga yadda larabawa yu'azzimunaha wa yuqaddisunaha suna girmama ɗakin sannan kuma suna ƙaddasa shi yani suna mutunta shi lokacin da abraha ta yi ba da shelanca zai je ya rushe ka'aba kaga larabawa mai suka ce ta zama ba ta same su ba wani ya huto ya kama shi wani ya huto ya ci nasara kai duk wanda suka huto nan gaba ɗaya haɗa kansu gaba ki ɗaya kama su saboda yana da ƙarfi a lokacin to kaga dai ala'ai wannan ya maka nuni akan cewa lalle larabawa suna girmama wannan ɗaki me yasa yace li kauniha min baqaya dini ibrahim alaihi salam saboda ita ka'aba tana daga cikin abubuwan da suka yi saura a cikin addinin annabi ibrahim amincin allah ya tabbata a gare shi kaga shi ya gina ta da shi da ɗanshi isma'il to suna ga wannan wuri ne wanda yake iya da daraja iya da kima iya da kaza da haka duk wanda ya so taba wannan ɗakin to su ma sai inda kuma ƙarfin su ya ƙare shi da abinda su waɗannan suka yi kahin a iso wajen wajen Abdul Muttalib da ya ce a ɗaki iya da mai shi ku dai ku tunkari ɗakin ku ga abinda zai iya faruwa da ku mali ce abu na biyu hasadun nasara kiyashi da hasada da krista ko kuma nasara suke da wa hiqduhum sannan kuma da kullata da suka yi ala makka game da abin da ya shahi makka wa ala al-arabi alladhina yu'azzimuna hadha al-bayt kuma sannan da kiyashi da suke da akan laraba wanda suke girmama wannan daki ai kaga wannan shine abin da ya tunkuda abrahata yaje ya girgiro wannan wannan kanisa din ya gina coci ya ce a birnin sana'a a kasar yaman ya ce mutane maimakin ku rika zuwa makka ba sai kun yi dogon bulaguro ba ku zo ga daki an muku ku zo ku yi dawafi ku duk abin da za ku yi a lokacin shi kuma ɗaya daga cikin banu kinana da ya samu labari sai je lalata abin ƙarshe dai abin har ya kai zuwa ga abrahata ya ɗauko giwaye don ya zo ya rushe ka'aba kamar da magani satin da ya gabata kenan kaga wannan yana maka nuni akan cewa hassada da ƙin abin wanda hatta da imani da Allah subhanahu wataala yana daga cikin abin da ya hana su imani hasada ce me yasa wai annabin bai zo daga cikin su ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi ya ambata mana cewa shi bishara ce ta annabi Isa alaihi salatu wassalam yani annabi Isa ya bada labarin zai zo wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin lokacin da aka zo musu da ayoyi bayyanannu duk abin da suka karanta a cikin injila sai gashi nan tak a gaban idon su amma suka ce a ba da su ba me yasa saboda me yasa bai zo a cikin su bai zo a cikin larabawa abu na uku maliki cewa anna difa'a anil muqaddasati wat tadhiyati fi sabiliha amrun ghariziyun fi fitratil insan cewa ba da kariya anil muqaddasat a wuraren da suke da daraja da kima misali makka misali madina misali masallacin kudus misali masallaci misali makaranta duk wani wurin da yake amsa sunan cewa wuri ne mai tsarki wat tadhiyatu sannan kuma da fansar da rai da ba da kai mana ko da za ka mutu fi sabiliha dan kahuwar wannan abin da tabbatuwar shi ya ce amrun ghariziyun wani abu ne wani al'amari ne wanda yake a asalin halittar ɗan adam Allah ya sa mushi wannan yanda kasa yana sha'awar ruwa abinci kaza kaza da sauransu to haka kare abin da yake addini shi shi ma wani abu ne wanda yake wata gaba ce a cikin jikin shi yace fi fitratil insan a cikin fitrar da Allah subhanahu wataala ya halicci ɗan adam akai Allah ya ɗabi'antar da ɗan adam akan ya tashi ya kare duk abin da ya yarda yake bauta ma to kaga wanda shi kai waɗannan larabawa zuwa ga kai hare-hare ga abrahata kahin ya iso garin makka malice abu na abu na hudu annal khawanata mahzuluna waɗanda suke ha'inai masu cin amana mahzuluna taɓaɓɓu ne a kowane lokaci duk mutumin da ya ci amana Allah baya bari shakana wai yanda ya ci amanan nan to haka ubangiji subhanahu wataala zai tona mishi asiri kuma ya walakantar da shi a dalilin walakantar da amana yace fa haula illazina ta'awanu ma abrahata waɗannan mutane da suka taimaka wa abrahata kaga da yawa daga cikin su bayan ya ci nasara kansu me suka ce za mu zamanto gid za mu je mu gwada maka inda ma ɗakin yake baka da matsala kaga ƙarshe dukan su kowanne he da Allah rubuta mishi fallasa wanda suka yi kenan taimakokoniya da abrahata wa amilu kuma suka zamanto suka yi aiki a matsayin uyunan lahu kaman su ne idanun abrahata waɗannan mutane ga baki ɗinsu kad asbahu mal'unina fi duniya wal akhirah dukan sun zama to tsinannu a nan duniya sannan kuma da abin da ya shafi gobe kiyama saboda sun jagoranci kahuri zai je ya rushe ɗakin Allah suka ce su za su gwada mishi wannan hanya to wannan hawana masu ha'inci masu yaudara a kowane zamun nan ana samu su a cikin al'umma a kowane lokaci ana samun su illallahumma abin da yake wajibi akan mutane musulmai su zamanto mutane wayayyu kare zamanto mutumin da kun tabbatar da cewa ya muku illa ɗaya ya muku illa biyu kuma haka kawai ku bar shi ci gaba da illata ku a dole ne a matsayin ku na waɗanda suka karanci addini mai manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam la yuldagul mu'minu min juhrin marratayn ba a taka mai imani a waje ɗaya so biyu kenan bai kamata ba mutum ya zamanto ka wawantar da hankalinka la sai ma akan abin da ke addininka malai ce wa asbaha abu rigal wannan abu rigal da aka karanta satin wancan ya zamanto ramzan ya zamanto kaman alama lil amalati game da waɗanda ake sanya su aiki a ɗauke su haya don su ruguza wani abin da yake da alaƙa da musulunci kaga ya zamanto a matsayin shi ne alama bal hasali ma ana kiran abu rigal karin magana ne a cikin larabawa ga dukkan mutumin da yake cin amana wal khiyana mutumin da yake ha'ini mai ha'inta mutane malice wa zalla wannan abu rigal din nan bai gushe ba har yanzu yurjamu qabaruhu ana jihon kabarin shi min qibali kulli man marra bihi duk mutumin da yazo wuce wajen kabarin shi sai ya dauki dutsi ya jefa mishi ya mishi toyin alatsi ne kaga wannan yana maka nuni akan cewa lalle kar da mutum musulmi ya zama ha'ini annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ilga cin amana a matsayin alama na munahucci kenan bai kamata mutum musulmi ya zama ba ya zama mai cin amana da yaudara da ha'inci a kulla da kai a je a rushe wani abin da lasiya ma iya da alaka da musuluncinka malaci abu na biyar haqiqatul ma'arakati yace tabbatuwar yaƙi bainallahi wa a'da'ihi tsakanin Allah da makiyan shi kaga ya tabbata gashi a hili Abraha ta makiyin Allah ne ya zo ya tunkari ɗakin Allah sai Allah tunkare shi Allah ya kare da shi ga baki da yace haqiqatul ma'araka bainallahi wa a'da'ihi sai ce fa mahma kanat quwwatul aduwi duk yanda ƙarhin makiyinka ya kai da cewa ya kai kololuwa wa hushuduhu da yanda ya tara jama'a ya tara abin hawa ya tara abin kaza kaga shi wannan abrahata hacca yi ma najashi ya turo mishi mi ya turo mishi giwaye daga cikin giwaye akwai mahmud ko ya turo ta saboda za a je ai walakanci a garin makka Allah nuna mishi a abin ba haka yake ba kana takaman kana da ƙarhi kana da kaza kana da kaza lafiya ma kaga da ya kamo hanya ai ya murkushe mutane da yawa kafin ya iso tsamani yake baka sai zo ya doke ta barantana da ya zo kuma abdul mutsalli ya ce mashi ga kaga ita tsammanin yake abin kawai kiske ne malai ce fa innaha lan tastati'a wannan karhin diyan da yake da karhi yake da tarin jama'a wallahi baya iyawa an taquma lahazatan wahidatan ta iya tsayuwa daidai da kibtawan ido daya amma ma quwwatallahi wa jabarutihi a gaban karhin Allah sannan kuma da buwaya na ubangiji subhanahu wataala jabarutihi yani quwwatihi alqahir qahira karhin Allah wanda ya buwaye kowa shi ce wa huwa al-qahiru fawqa ibadi shine mabuwayi a saman bayin shi subhanahu wataala to wannan yana maka nuni kuma an ka dauko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin misali ka dauki yaki na farko da aka yi wanda shine mafi girma badar kaga a cikin badar taron da Abu Jahal ya taro na a zo ne a lakana wa musulmai darasin da ba za su mance shi ba har abada cewa su kamar su za a taba sai taro kowa da kowa aka taro abubuwa da suka zo ubangiji subhanahu wataala yayi ɗaiɗe da su sun mawallau mudbirin suka juya baya akan cewa an ci nasara akan su an rinjaye su aka kama ma wani kaso daga cikin su a matsayin mi a matsayin fursunan yaƙi kuma kinkima kinkiman duka aka kashe su a wannan wajen malici abu na bakwai hifzullahi ta'ala li baitihi a cikin wannan karatun zamu dauki cewa ubangiji subhanahu wataala yana bada kariya game da abin da ya shaɗa ɗakin shi ka'aba kuma wannan kariyar ala marril usur a kowane lokaci ko yau wani ya kulla wata kullalla game da Ka'aba Allah sai ya fallasa shi kuma idan ka dauki ai shi sun sun shayi su kulla kaza Allah ya wargaza su kulla kaza Allah ya wargaza saboda ubangiji yake kula da abin shi bale ce fallazi hama baitahu min tilkal hadisa wanda ya kare ɗakin shi daga wannan aika aika ta abrahata yace huwa man yahfazuhu al-yawm Allah nan shine yake kare ɗakin shi a yau dan haka falan yastati'a ahadun babu wani mutum guda ɗaya da zai iya bi makrihi a dalilin cewa shi ya iya kulla makirci ya iya abubuwa na abin da ya shahi kulla kaidi wa kaidihi da abin da shai kaidi an yanala min amni hadal bait akan cewa ya zo ya taba wani abu na amincin wannan ɗakin na Ka'aba wa ahli ko kuma wanda suke wanda suke Makka ba za ka iya yi musu komi ba saboda ubangiji yake ba su kariya malaita illa ahlakahu Allah wa ja'alahu ahaditha sai Allah ya hallakar da wannan kuma Allah ya sanya shi a matsayin abin ba da labari ahadis zai zama to abin karantawa a mutanen da za su zo a gaba ce ai ga wani yayi kaza yayi kaza kamar yadda gashi yanzu muna karanta tarihin wa abrahata Allah ya rubuta mishi fallasa to har yau in wani yayi wannan kullun haka Allah zai sanya shi a matsayin ahadis a rika bada labarin shi a cikin al'ummar da za su za su zo a gaba to wannan iya daga cikin abin da malam ya ambata mana a cikin durusun wa ibaru na abin da ya shahi hadisatul fil sai ce ba rada'uhu fi bani sa'adin shayar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin banu sa'ad bayan aihuwan shi a gidan abu talib iya daga cikin wadda ta fara ɗaukar renon shi bayan mahaifiyar shi ita ce ummu aimana ita ce baraka alhabashiyya ita kuma a matsayin baiwa take ga mahaifin shi abdullahi wanda ummu aiman ita fara daukan hadana na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan kuma bayanta daga cikin wanda suka rene shi a harko harko akwai suwaiba wanda ita ce baiwa ta ammin shi abu abu lahab wanda mun karanta shi a cikin sahihu sira ita ma ta shayar da shi to yanzu bayan waɗannan guda biyu shine malike ta anan kanat min adatil arabi fil hawadiri an yaltamisu li auladihim al maradi'a fi bawadi ibti'adan bihim an amrad al hadira kana kanat min adatil arab yana daga cikin dabi'a na larabawa yace fil hawadir a wuraren da suke maraya duk wanda yake raye a cikin maraya yana daga cikin ɗabi'unsu an yaltamisu au an yatalammasu akan su nema wa li'auladihim ɗiyansu almaradi a fil bawadi su nema musu wurin shayarwa amma a cikin ƙauyuka sai ka tattar ɗanka sai ka bada shi reno ƙauye ya je can ya yi wannan gumurzun da ake a can eh kare tashi a cikin birni kawai ba abin da ya sani a duka wannan abin guje-gujen nan da ake da kaza da kaza da kaza ka kai shi shi ma yi wani iya daga cikin ɗabi'ar laraba haka suke yi yake cewa ibti'adan bihim an amradil hadira saboda a nisantar da yaran game da abin da ya shahi rishin lahiya ko cututtuka na abin da ya shahi cikin gari kaga daga cikinsu akwai ragwanta ƙwarai da gaske ba duk wanda ya tashi a birni wani zai zama to jarimi amma mutumin da ya ihtikaka da 'yan ƙauye aka yi wannan gumurzun to yana ɗaukan wani salo da usulubi na rayuwa daban kuma ya san cewa kai ashe duniyan nan ba nan kaɗai ba ne ba akwai wani wurin da rayuwarsu daban da nan wannan kaga darasi ne wanda yake na rayuwa sannan kuma wali taqwa ajsamuhum gangan jikin su yayi kwari saboda za su rika kaiwa suna kawo a tahi kiwo a tahi ciyawa a tahi gona a tahi wane ne sannan kuma wa yutqinu al-lisan al-arabiy al-fasiha fi tufulatihim kuma sannan su yi itqani su lakanci harshe wanda yake na larabci wanda yake fasihi kenan wanda yake wanda yake cike da fasaha fi tufulatihim tun suna ɗan kankana kada zamanto yana magana yana hadawa da halishin da ya samu a cikin a cikin al'ummarsu kana magana kana faransai kana magana kana ingilishi kana magana kana wane ne ka dauko wancan halishin ka dauko wannan duka ka tara a cikin halishi guda kaga babu wannan duk wanda ya koyi halishi a kauye to zai koye shi a matsayin halishi ne lahiyayye bai da wani matsala bai da wani matsala shi ne ke cewa fi tsufulati mutum suna ɗan ƙanƙana ya ce fastar lahu jadduhu kaga a lokacin sai kakan shi sai ya nema mushi fastar lahu sai ya nema mushi kenan ya nema mushi inda za a shayar da shi kuma inda za a kai shi wannan reno abdul mutallib yake cewa imra'atan min bani sa'adin ya nema mushi wata mata daga cikin banu sa'ad banu sa'ad ibn bakar tud'a halimata binta abi zu'aib as-sa'diyya ana kiranta da suna halima bintu abi zu'aib as-sa'diyya aka nema mishi a matsayin wanda za ta shayar da shi a cikin wannan rayuwar da zai idan aka yi shi wannan ƙauyen sannan yake cewa wa zawjuha mijinta kuma ana kira shi da suna al-harith ibnu abdul uzza sannan wa yukna bi abi kabasha ana kira shi da suna al-harith dan abdul uzza ana mushi alkuniya da abu kabasha kenan mijin ita wannan halimar to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an tahi da shi wannan kauyen ورأت حليمة السعدية وقومها أمرا عظيما من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم ita wannan mata halimatu sa'adiya da ta ɗauke shi wa qaumuha haka kuma da ma mutanen ƙauyensu suka ga amran aziman wani al'amari mai girma min barakati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama na daga albarkar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wa hasalat lahu hadisatu shaqqi sadari wa huwa indaha sannan kuma ya faru tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abinda ya same shi na tsaga kirjin shi wa huwa indaha yana wajen halimatu sa'adiya to anan malam ya kawo ta magana wanda tana wajen littafin a wajen littafin kira shi da suna alfawaid as-sinniya na asiratin nabawiyya yake cewa wa mimma ishtahara fi ba'd kutubi siyari yana daga cikin abin da ya shahara a cikin wasu littafai na sira annahu bistirda'i halima lin nabiy sallallahu alaihi wa sallama lokacin da halimatu sa'adiya ta ɗauki shayar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama darra sadayuha allabana ta kasance yanda nono yake zo mata saɓanin yanda ta saba gane shi a da saboda ta ɗauko wanda yake da albarka wannan albarkar yayi na so zuwa gare ta sallallahu alaihi wasallama yake cewa ba'da an kana ibnuha yabki min alju' kahin ta ɗauko manzalla ɗanta kuka yake baya samun abin da zai sha na nono amma daga zawwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya buɗe mata daga cikin falalan shi ubangiji subhanahu wataala ya shayar da ɗan nata kuma ya shayar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yace min tana fama da qillatul laban au adamihi karancin abin da yaron zai sha ko kuma ma rishin shiga baki daya fa shariba minhu annabiyyu sallallahu alaihi wasallama hatta rawiya manzalla ya sha har ya koshi wa kanat laha atan ita wannan mata tana da wani abun hawa wanda wannan abun hawan nata sharifun ay musin abun hawa ne wanda ya tsuha da kade ke tahiya fa asbahatir rahilatu qawiyatun tasiru fi nashadin sai zaman to abun hawan nata shi ma ya samu karhi yana tahiya a cikin nashadi sannan kuma wa hayawiyya a cikin yanayin da ya kamata sallallahu alaihi wasallam mazala ta kowane bangare dole ne mutum ya so shi saboda Allah ya hada mishi abubuwan da duk wanda Allah ya arzuta shi da wannan to za a so shi to a cikin wannan bayanin da da malam ya kawo mana anan sai malam yake cewa as'ilatul lil muraja'a wannan kuma wasu tambayoyi ne game da wanda zai muraja'a yace uzkur ma ta'rifuhu min sababi hadisatil fil ka faɗi abin da ka sani akan abin da ya faru na abin da ya shafi wannan giwa limada summiyat alhadisa bi amil film yasa aka mata suna da sunan shekarar giwa ma hiya suratu allati unzilat fi hadhihi alhadisa sannan mata wulida annabiyyu sallallahu alaihi wasallama sannan uzkuri to kaga nan wajen ambatan yaushe aka yi shi sai ka ambaci abinda malamin ya ambata amma ala khilafin bainal ulama eh baka da katkin cewa sha biyu ne ga wata sannan kuma abu na shidda masmu murdi'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama wa min ayyi qabilatin ja'at wanda ga ahile ki mali ce matashiya ta gaba ra'ayuhu sallallahu alaihi wa sallama lil ghanami wa hadisatu shaqqi sadari iya daga cikin abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama yayi a rayuwar shi kiwon dabobi ra'ayuhu lil ghanam yayi kiwon dabobi sannan kuma wa hadisatu shaqqi sadari da bayani akan tsaga kirjin shi da aka yi sallallahu alaihi wa sallama malice abu na farko ra'ayuhu lil ghanam kiwon dabobi da yi ra'a annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam al ghanama fi badiyati bani sa'ad manzo sallallahu alaihi yayi kiwon kankanan dabobi a wannan daji ko wannan kauye na banu sa'ad yace wa fi ahli makka sannan wannan kiwon bai takaitu ba akan wancan kauyen yayi shi hatta ga mutanen garin makka sai yace bi qararidin akan wasu ƴan kudade wanda ya taqadaha mazalla yake amsan su a dalilin wannan kiwo sai ce muqabila amalihi a kambacin aikin da yake yi kaga mazala ba ci ba ci ba ci ba zamne bane ba ba zamne ba yake haka nan kawai mazala yayi aiki yayi gwagwarmaya ta rayuwa kala kala wanda kuma wajibin dukkan mutum mai imani ne zaman to haka nan malice rawal imam al-bukhari fi sahihihi an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ma min nabiyyin illa wa qad ra'a al-ghanama qalu wa anta ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala na'am yace kuntu ar'aha ala qararitin li ahli makka a cikin sayi bukhari hadisin abu hurairah Allah ƙara yarda a gare shi yake cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mazala ya ce mamin nabiyin babu ma wani annabi kakab illa wa qadara al-ghanama face sai da ya kiwon dabbobi duk annabawan da Allah aiko ashe kiwo mihina ce mai tsada aiki ne mai kyau manzala sallallahu alaihi wasallam da shi da sauran annaba ga baki ɗaya sun yi kiwo qalu sai sahabbai suke cewa wa anta ya rasulullah ya makin Allah kai ma kai qala na'am manzo Allah yace kwarai da gaske kuntu na kasance a da nayi shi ar'aha ina kiwon dabobi ala qararidin game da wasu kudade li ahli makka game da mutanen garin makka zan dauki wani kaso na dabobi in kora su in tahi kiwo in na komo a biya ni wannan wahalar da nayi kaga kenan baya halatta wani mutum musulmi ya zo ya zamna balhasali a inda ake musulunci wajibi ne dukkan mutumin da yake musulmi ne ya zamanto yana da kokari akan mi akan abin da ya shayi kulawa game da ya samu aikin da zai kare zamanto ci ma zaune malace wa min abrazil hikami wal ibar fi hadha yana daga cikin mafi hutowa hili abraz yani hikimomi wal ibar da abun lura da zamu samu a cikin kiwon da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yace an yahsula lahu sallallahu alaihi wasallam at-tamarrud saboda manzon sallallahu alaihi ya kai matakin da zai samu at-tamarrun at-tamarrun yani at-tadarrub zai samu kaman formation ko ya samu training bi ra'ayihi ala ma yukallafu a dalilin wannan kiwon da yayi kenan zai samu kwarewa da gogewa ala ma yukallafu bihi game da abin da za a daura mishi akan shi min al-qiyami bi amri ummatihi game da tsayuwa akan lamarin al'ummar shi wanda wannan kuma dukkan wanda za a tarbiyantar da shi yana bukatar haka ya kamata tun yaranka suna kankana kowanne ka bashi irin nashi mas'uliya wanda ka kula da kaza wanda ka kula da kaza wanda ka kula da kaza saboda in ka zo an samu matsala bangare kaza sai a ce wane yaya in an samu bangare kaza ce wane yaya wanda kai daga cikin abin da zaka ma yaranka saboda ka tarbiyantar da su su fara daukan mas'uliya tun yanzu su san cewa in sun lalata za a tambaye su suka lalata kare girma haka nan a dauko yaunin al'umma a bashi kuma ya jagula komi saboda ba abin da yake da kwarewa abu na farko kenan abu na biyu an yahsula lahu sallallahu alaihi wa sallama bi mukhalatatiha al-hilm wa shafaqa saboda manzala sallallahu alaihi ya samu a dalilin kiwon nan da zai yi bi mukhalatatiha cakudaddeniya da zai yi da waɗannan dabobi ya samu hali na alhilm dottaku juriya haƙuri wa shafaqa kuma ya zamanto yana da hali na tausayi kenan ko da an ɗaura mashi al'amura al'umma abin ba zai zama to mai yauni a gare shi ba kuma haka aka yi kaga wannan wannan training da ya samu manzala sallallahu alaihi wasallam wani balarabin kauye ya taba zawwa ya kama magaban rigan shi da ya kama ya matse shi sai da sawun abu rigan shi ta hoto anan tai da tashi yayi jajjaur wajen saboda ya kama shi ya matse shi ko me yake cewa wannan duke da aka tara a cikin baitul mal tunda ba naka bane ba na gidanku bane ba ka bani daga abin da Allah baka manzo Allah ya ce ku bashi duk abin da yake so shi kuma wannan shine dalilin musulunta shi kaga juriya da hakuri wanda ya jure wa dabobi kaga min babi aula jure mi ya jure wa mutane yace li annahu idza sabara saboda in yayi hakuri ala ra'iha akan hakuri akan kiwo kaga dabba aka ce wanda batta da hankali wa jam'iha sannan kuma ya rika tattaro su ba da tafarruqiha bayan sirrin rabu fil mar'a a makiyaya ya koro wacce ya jefa sanda can wacce ya kado ta daga can yi hakuri akan wannan yake cewa naqliha min masrahin ila masrahin kuma ya rika dokan su daga wannan kwarin zuwa wancan kwarin wa daf'i aduwiha sannan kuma ya rika kare dabobin daga makiyinsu ya ce min suba'in na abin da ya sha kilkeci ne dabban daji kenan kar da wata kura ta zo ta ja wata akuya kaga duka wannan abin duka zai kula da su wasariqin ko kuma a wani wanda zai zo ya sace wata dabba wa ghairihi ma da makamantan wannan kaga wanda yayi hakuri akan wannan to tabbas zai iya hakuri akan hada kawunan al'umma bayan sirrin rabu dokan su daga wannan waje zuwa wannan waje wanda kuma ka duba rayuwa haka zaka samu an hada kansu bayan mi wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bainahum inda zaka bayar abin da yake saman kasa gaba daya Allah ya ce ba zaka iya ba walakin Allah allafa bainahum Allah ya hada tsakanin zukatansu ya zama to mazalla yana kokarin sa'ayin ya za a yi a zo a zauna waje guda a hadu kada ya zama to an samu rarrabuwa male cewa ma'arifatuhu sannan kuma da wannan abin da ya samu na darasi a cikin kiwon nan ya samu darasin cewa bi ikhtilafi taba'iha cewa halayen dabbobin ma daban-daban ne dabba kaza tana da taurin kai kamar da zaka samu mutum kaza yana da taurin kai zaka samu dabba kaza batta da matsala da yawa tana da tafshin hali tana fahimtar abubuwa da gaugawa haka kuma zaka shigo cikin mutane ka samu irin wannan kaga daga ta aka fashi aka fara bashi bashi darasi wa wa bi ikhtilafi taba'iha yace wa shiddati tafarruqiha da tsananin rarrabuwanta la sai ba a wancan lokacin da aka isko su a cikin jahiliya yanzu misali yanzu ana sai yazo an yi magana kawai sai a yi mutum uku uku hudu hudu biyar biyar kawai wancan uku daga can suna suna shawara akan wannan abin da aka faɗi ba to kai yaushe wannan mutanen gabaki ɗaya tabarakallah zai zama to kansu ya zo ya haɗa kan wani abu guda ka san dole sai an yi haƙuri sai a yi magana a wuri guda mutum misali ɗari sai su yi kashi kaman kashi kaman ishirin da wani abu to yaushe zaka gamsar da waɗannan gabaki daya kuma kowanne da suka yi gunguwa ra'ayinsu daban tunaninsu daban abin da suke tattauna daban kuma kai abin da ka faɗi musu daban kaga dole sai an yi haƙuri kuma tabbas an yi haƙurin mazal haka yi jerin su gabaki daya har aka zo aka zama uwa ɗaya uba ɗaya malai cewa shiddatu tafarruqiha ma'a da'fiha tare da rauninta tare da raunin da dabba take da amma kuma ga irin halin da take ciki shi sa manzo Allah yake cewa masalu ma ba'athani Allahu bihi misalin abin da Allah ya aiko da shi na shiriya yace kamar mutum ne ya zo ya hura wuta sai zaman to kwari suna zawwa su hada cikin wutan nan kana kokarin kare su su kuma suna kokarin hadawa haka ne abin yake mutane suna kokarin ya za su yi wuta kai kuma kana kokarin kana jan su saboda karantarwa da kake musu da abin da ya shahi fuskantar da su da kake akan ga abin da Allah yake so mala cewa shiddatu tafarruqiha ma'a da'fiha wa wahtiyajiha da kuma buƙatuwar ita wannan dabbar ilal mu'ahada akan a rika bibiyanta kowane lokaci haka shi ma dan adam da imani haka ake so a rika bibiyan shi kowane lokaci wa'azi gargadi jan hankali fadakarwa kaza da sauransu wannan shine abin da zai samu mutum ya dawwama kuma ya kai labari yace alifa sai manzalla ya saba min zalika sabr sai ya samu a dalilin waɗannan abubuwa sai ya samu haƙuri ala qiyadatil umma akan jagorantar al'umma da yake yi kaga al'umman nan kamar yadda waɗancan dabba suke akwai mai rauni akwai kaza akwai kaza haka mutanen su ma suke ko barantana waɗanda aka zo aka fara da'awa aka fara kira zuwa ga musulunci kaga rauni gare su dama a wannan lokaci masu rauni ne bayi yara kankana mata mafiya suka fara musulunta to kaga waɗannan a cikin umma suna da cikin masu rauni amma manzo Allah ya kula da waɗannan mutane ga baki daya mal yace abinda zamu dauka na hikima da abun lura na uku yace annallaha la yu'jizuhu Allah bai gagare shi ba an yuhayyi ali rasulihi sallallahu alaihi wasallama akan ya shirya wa annabin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kulla wasa'ilil aish dukkan wata hanya ta yadda za a yi rayuwa mai daɗi bai gagari Allah bai shirya wa manzala sallallahu alaihi wannan abu ya ce arraghid rayuwa mai daɗi sannan wa yughnihi bidhalika an at-ta'b wal kadahi Allah ya wadatar da manzon Allah game da gajiya wal kadah da shan wuya daga can zuwa can Allah yana da iko da zai shirya mishi rayuwa mai daɗi ya zama to bai wahala ba abin a bagas walakin arada Allah an yu'allima al-umma Allah ya nufata ne ya karantar da wannan al'umma cewa anna khaira maktasabahu almar'u min amalihi mafi alherin abinda mutum zai tsururta zaka samu a cikin rayuwanka shine abinda ka samu a dalilin aikin da ka aikata ba zaman to a kana zamne kana jira Allah ya baku ku bamu to kaga wani ba ɗabi'ar musulmi bane ba har ka ji wani yana bara na cewa samu ku shine namu wannan matsala ne kuma wannan ba karantar addini bane ba yaushe har zaka muna alaka tsakaninka da ubangijinka ka nuna cewa ayu samun wani shi naka a kai mi zai hana ka burace kai ka samu eh so kai ka ba ma wani mai bukata to kaga a wannan da yana nuna mana cewa lalle abin da mafi alherin abin da adam zai tsururta shine abin da ka samu min amalihi na aikinka da ka aikata wa juhudihi a shakhsi sannan kuma da kokarinka da kai kai a karan kanka suka ce laisal fata man yaqulu kana abi innamal fata man yaqulu ha ana za ba homo jarimi bane ba matashi mai kokari wanda zai ce a ni babana ni babana a jarimi mai kokari wanda zai ce ni ba mahaifina ba ya zaman to ka dogara ka tsaya da kawahuwanka ba zama ta ce a ai baba kawai ku duk abin da aka yi baba ko duk abin da aka yi hajiya har a rika ce maka dan hajiya ko na maka ka tsaya da kawahuwanka ka yi kokari duk inda za a yi kakkare na abin da za ka yi kakkare na sana'a ko mi karanta abu ko da mahaifinka yana da ya ganka kana da hamzari sai kara maka hamzari amma kawai ka koma gehe kawai kai duk abin da aka yi kawai alaji yana nan ko kuma hajiya tana nan a wannan kuskure ne ba daidai bane wannan ka tsaya ka zaman to jarimi kaga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dan gata ne na ubangiji subhanahu wataala Allah yana iya wafara mishi wannan abubuwan gaba daya amma ba a mishi ba dan a ba mu darasin cewa rayuwa tana bukatar gwagwarmaya dole sai ka ta tashi ka yi gwagwarmaya ka haɗi ka tashi ka haɗi ka tashi ka zuba wani lokaci ka yi asara abin ya narke ka kasa gane maka abin kuma ba tsaya ba za ka yi hallau ka ce ka yi wani abin bai yi wa lalalala wajibi ne hallau a sake wani salo a sake wani tunani kuma a ta'adda Allah ka ɗauki a ciki wannan shine gwagwarmayan da ya kamata kowane musulmi ya yi maktasabahu almar'u min amalihi wa juhudihi a shakhsi abinda ka samu da kokarin ka kai sannan wa anna qimatal insani darajar dan adam yana cikin fima yuqaddimuhu yana cikin abin da zaka gabatar da shi li mujtama'ihi game da al'ummar da kake rayuwa a cikin ta kar ka zamanto dan matsala mai ka matsala a kowane lokaci a ka zamanto mai alheri mai ka alheri a kowane lokaci ya zamanto duk wanda kake rayuwa tare da su to kana kokarin komin karantar abin da Allah maka na kokari ko gangan jikinka ne zaka yi wata hidima ko dukiyarka ce zaka yi wata hidima ko wani ilimin ka zaka yi wani hidima ya zamanto ka an wanar da al'ummar da kake rayuwa a cikin unguwanku tattara yaran unguwanku Allah ya sa kana da kaihin basira kana da kaza ko da misali yaro daya biyu uku ne ka ce ku rika zawwa ina rike muku karatu ku rika zawwa ku dauko leso alkol in rika rike muku in ji daidai ne ko ba daidai bane ba wannan yayi wancan yayi wacce yayi wannan yayi sai ga al'umma ta tashi a lokaci guda ta kai inda ya kamata amma idan zaman to a kai ba ruwanka kawai kai icidiyan ne ka sa horin ver kana gama duk sun yi kura kana ga sun yi kura ma ba bai kamata ka kusance su ba tamam kenan wannan shine ke cewa abinda zaka gabatar wa al'ummarka ka gabatar musu da wani abu malmus yuzkar ya zamanto duk inda kake ya za ka amfanar duk inda kake ya za ka amfanar da mutane kuma za ka samu waɗanda suna da wannan wayewa mutane kaɗan suka ɗin sai ga kawai ya shiga hidiman fiya wata wane ne kaza shi dai ya za a yi wata hidima to wani alheri ne alheri ne iya da kyau kowane mutum ya rika tunani akwai kowa akwai abin da zai iya yi ba kowa akwai abin da zai iya yi ƙarhinka ne aljihunka ne abin da ya shahi a iliminka duk abin da kake da kai kokari ka hidimta al'ummaka kar ka zama to raqam jaf kawai kai banda jajenka ba abin da ake ko na makamancin wannan ka zama to mutum mai kokari mai hamzari Allah taimake mu yace wa anna qimatal insani fi ma yuqaddimuhu li mujtama'ihi min khadamatin na abubuwan da zaka hidimta wa mutane qadra daqatihi wastida'atihi qadra daqatihi gurgudan karhinka wastida'atihi gurgudan da zaka iya eh ka zaman to ka bayar da wani abin da za ka iya badawa wajibi ne a gare ka bada ina gane kamata mu dakata insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا واغفر لابائنا اللهم اصلحنا واصلح ذريتنا اللهم اصلحنا واصلح ذريتنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله